الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه دخل على المغيرة بن شعبة وقد أخر الصلاة يوما بالعراق فقال ما هذا يا مغيره أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال بهذا أمرت
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin Uthman ibn Affan da ke nan gadon kaya a wannan gari na Kano a wannan yammaci na Asabar yau muna sha bakwai ga watan jumadal ula hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda kuma yake daidai da takwas ga watan sha ɗaya miladiya ta dubu biyu da ashirin da biyar a wannan majalisi da muke karatu a cikin wannan littafi mai suna at-tajridu sarih li ahadith al-jami' as-sahih wallafar al-shaykh al-allama abu al-abbas أحمد بن عبد اللطيف الزبيري رحمه الله تعالى wannan shine darasin mu na 263 a wannan littafi inda muna cikin bayanin hadisin Abu Mas'ud Abu Mas'ud al-Ansari wato Abu Mas'ud al-Ansari al-Badri Uqbah ibn Amr ibn Tha'laba al-Ansari al-Badawi al-Khazraji al-Badri wani hadisi abu mas'ud al-ansari an karbo daga wajensa annahu dakhala ala al-mughira ibn shu'ba ya shiga wajen sahabin nan al-mughira ibn shu'ba wa qad akhara as-salata yawman wa talana ya jinkirta sallah ita ce sallar la'asar wa huwa bil iraqi a lokacin yana shugabanci a iraq faƙala sai abu mas'ud al'ansari ya ce ma haza ya mughira wannan wani abu ne haka ya mughira alaisa qad alimta ashe ba ka san cewa anna jibrila sallallahu alaihi wasallama nazala cewa mala'ika jibril ya sauko fasalla yayi sallah فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مازال يصلى بايانسا ثم صلى سنه ساكي داووا يي صلى وتصلى العصر فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي يصلى بايانسا ثم صلى سنه ساكي داووا يي صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اتصلى مغربا ثم صلى سنه ساكي داووا yayi sallah fa salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi yayi sallah a bayansa ce sallar isha'i thumma salla sana ya dawo ya sake sallah fa salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sana annabi yayi sallah a bayansa thumma qala sannan yace bi hadha umirtu da wannan aka min umarni wato in sanar da kai lokutan sallah ko bi hadha umirta da wannan aka yi maka umarni ka yi sallolinka a cikin waɗannan lokuta kowanne ne daga cikin karatun umirtu ko umirta mai umarnin da shi ne Allah shine ya bada umarni ko dai ya umarci mala'ika jibrilu ko kuma mala'ika jibrilu ya ce masa wannan shine umarnin da Allah ya baka na ka rika yin sallolinka a waɗannan lokuta wani hadisi kamar yadda muka fara tarjamar kuma kai tarjamar abu mas'ud al-ansari wanda shine sahabin da ya ruwaito wannan hadisi a cewa wane ne shi ce abu mas'ud al-kunyasa ce sunansa uqba ibnu amr al-ansari al-khazraji mutumin madina ne dan kabilar khazraj ana masa laƙabi da al-badri saboda yana zaune a yankin badar ba wai don ya halarci yakin badar ba amma imamul bukhari da waninsa suna ganin a ya ma je yakin badar din ba mafiya yawa suna cewa bai halarci yakin badar ba wannan duk mun yi magana a baya to shi wani abu mas'ud al-ansari shine ya shiga wajen al-mughira ibn shu'ba wane ne al-mughira ibn shu'ba al-mughira shine al-mughira ibn shu'ba ibn abi amir ابن مسعود ابن معتب الثقفي أنا مسأل الكنية لأبو إيسى سنن شمغيرة سنن ما يفنسى شعبة سنن كاكنسى فوق الكنية سأبو عامر سنن سيكا كم بابنسى شني مسعود ابن معتب أنا مسأل الكنية لأبو إيسى wasu suka ce abu abdullahi wasu suka ce abu muhammad wani alkunya ta shi abu isa sai na umar ya canza masa ita daga abu isa a zaid ibn aslam ya ruwaita daga mahaifinsa cewa umar ibn al-khattab ya ga ɗansa abdurrahman ya san ya yi wa ɗansa alkunya da abu isa sai ya tambaye shi ina ya samu wannan ina ya samu irin da alkunya ta abu isa sai yake gaya masa ai al-mughira ibn shu'ba ana yi masa alkunya da ita a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai masa hujja da abin da ya fa wato aka sani ya faru a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam na yi wa mughira ibn shu'ba alkunya da abu isa ba tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya hana ba wanda yana cikin tarihin na asakir a mujalladinsa na 60 shafi na 20 to sai na umar ya canza masa wannan alkunyar kamar yadda ya zo a cikin sirar alamin nubala zahabi ya kawo cewa daga shi dai zai ibn aslam cewa sai na umar ya canza alkunyar bugirat ibn shu'ba daga abu isa ya mayar da shi abu abdullahi ya ce halli isa min abin annabi isa yana da uba ne za ka ce kira kanka abu isa ce annabi isa ba da uba to duk da ya cewa wanda ice hadi ne na umar ya ce abu isa ɗansa yake nufi ba annabi isa ba amma da haka umar ɗan kada abin a tafi a ƙwaƙwalwa ta tafi wani wuri shi wannan albugira ‘ya'yansa sun ruwaito hadisai daga wajensa akwai ‘ya'yansa urwa da hamza da akkar duk suna da ruwaya daga wajensa haka nan daga cikin sahabbai albiswar ibn makrama shi ma ya yi ruwaya daga almugaira tun da shu'uba haka na abu umama talbahili shi ma sahabi ne shi ma ya yi ruwaya daga almugaira cikin tabi'ai akwai qais ibn abi hazim akwai masruq ibn al-ajda da abu wa'il shaqiq ibn salama da manya-manyan tabi'ai irin su amir ash-sha'bi irin su abu idris al-khawlani waɗanda duka suna da ruwaya daga shi al-mughira ibn shu'ba yana daga cikin manyan sahabbai yana daga cikin kibarar sahaba sana yana daga cikin jaruman cikin su al-mughira ibn shu'ba babban sahabi ne kuma jarumi a cikin sahabbai sana mutum ne da ya iya plan shi ne makida san ba larabci aka ce makida shi ne iya tsari sai da duk wani abin da aka tsara idan kai naka tsarin to zai rusa nashi shi ne asalin kaid kaid ba yana nufin mugunta ba ko da yaushe wato ka tsara kana iya tsara mugunta kana iya kuma tsara abin alheri yasa Allah ya ce innahum yakiduna kaida wa akidu kaida suna nasu plan din ni ma ina nawa to al-mughira yana daga cikin mutane wanda suke da wannan a tunda yana da darajarsa cikin sahabbai domin ya halarci bai'atul ridwan ya halarci bai'atul ridwan mubaya'a da aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam a karkashin bishiya shekara ta bakwai bayan hijirarsa wanda Allah subhanahu wata'ala ya tsarkake duk sahabban da suka halarci wannan mubaya'a Allah ya wanke su ya yabe su yace laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta ash-shajara fa'alima ma fi qulubihim فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا karuba irin wannan gabo da Allah ya ma waɗannan da suka yi wa annabi mubaya'a a wannan lokacin a Hudaybiya shekara ta bakwai bayan hijira bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya je zai shiga Makka yayin umara Qurayshawa suka ce ba za su bar shi ba abin har ya kai za a kwabza fada tsakanin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da da mushrikan makka daga baya aka yi sulhu to lokacin da ake dade radin cewa an kashe sayyidina usman annabi yayi wa sahabbansa sun masa mubaya'a akan cewa sai dai a mutu in dai suka ji labarin cewa an kashe usman to sai dai a mutu suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam mubaya'a alal maut haka suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam mubaya'a to bayan wannan Allah ya saukar da wannan ayar لقد رضي الله عن المؤمنين للي حقيقة تبس الله يا يرد مؤمنا سنة ونن صحبا إذ يبايعونك تحت الشجرة ألوك تشن سكي مكة مبايعة كركشن بشي النن تهدي بيا فعلم ما في قلوبهم ألا ياسن أبن ديكي تشكين زوتي يسو باوي كوري بني كو تشكباكي كو قريا آآ آه. abinda suke faɗa wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa bayanahu alal maut da gaske ne har har har zuci Allah ya shaida zukatan su sauraka kaga wani yazo ce maka ai duk zaman munafici suke tare da annabi ai kaga da Allah yake da Allah yake Allah shi yace fa alima ma fi qulubihim ya san abin da yake cikin zukatan su fa anzala sakinata alaihim Allah ya saukar musu da nutsuwa wa asabahum fathan qariba yayi muku sakayya da wani fatahi na kurkusa suna barin nan kuma Allah subhanahu wataala ya ba su nasara a Khaibar suka samu ba dudiyar ganima wanda ba a taba samun irin ta ba tun daga tun ka tun wato tun daga kafuwar musulunci har zuwa wannan lokaci aka samu ganima isasshiya lokacin da Annabi ya samu din Khaibar a wannan shekara shine fathan qariba to shoba yana cikinsu shoba ibn al-mughira yana cikinsu al-ufwan al-mughira ibn shu'ba shu'ba ibn al-hajjaj shi yake fusgata al-mughira ibn shu'ba yana cikinsu kuma hadisi ya tabbata a cikin musnad imam ahmad sunan abi dawud da jami'u tirmidhi da littafan hadisai da dama daga jabir dan abdullah daga annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa la yadkhulu an-nara ahadun mimman baya'a tahta ash-shajarati ba ɗaya daga cikin waɗanda suka yi wa annabi mubaya'a ƙarƙashin bishiyar nan da zai shiga wuta kaga sun samu garanti sun samu tikiti automatic ticket na shiga aljanna to duk wanda yayi wannan mubaya'a ba wani wanda zai shiga zai shiga wuta a lokacin kuma su su 1400 ne saboda ka duk yan aljanna ne to al-mughira ibn shu'ba yana cikin su mutun ne mai haiba yana da kwarjini yana da kwarjini sannan mutun ne wanda yana da tsayi sannan kuma a lokacin yakin yarmouk ya rasa idansa kamar yadda zamu gani ya rasa idansa guda daya sannan mutun ne dahiya dahiya shine mutun mai tsananin wayo wato duk wayanka ba za ka iya masa ba ka ƙari wayanka in zo shirya wannan asawayen sai ka ga ashe kai wawa ne ba wayo ba ne yana daga cikin duhatul arab su ne waɗanda suke da wayo al-zuhri al-imam al-zuhri kamar da ke cikin tarikh ibn asakir yana cewa kana duhatul nas fi al-fitnati khamsatan famin quraish amr wa muawiya wa min al-ansar qais ibn sa'd wa min thaqif al-mughira wa min al-muhajirin abdullah ibn budayl ابن ورقاء الخزائي فكان علي مع قي فكان مع علي قيس وابن بدين واعتزل المغيرة ابن شعبة mutane masu kaifin basira da tunani da ra'ayi a lokacin da ake cikin fitintunin nan waɗanda za su gaya maka abin da ya kamata ka yi su baka shawara wacce take cike da hankali ce mutane ne guda biyar cikin ƙuraishawa akwai amur ibn al'as akwai mu'awiyat ibn abi sufyan a cikin al'ansar akwai qais ibn sa'ad a cikin mutanen saqifa mutanen ta'ifa akwai shi al-mughira ibn shu'ba cikin waɗanda suka yi hijira akwai abdullahi ibn budayl ibn warqa daga kabilar khuza'i khuza'i ne tare da Ali akwai Qais ibn Sa'ad yana tare da Ali ibn da shi da ibn Budayl shi da Abdullah ibn Budayl amma shi al-Mughira ibn Shu'ba bai goba bai goyi bayan ko ko na bangare ba yana daga cikin waɗanda wannan fitina da ta barke ba su goyi bayan kowane bangare ba ba sa goyon bayan bangaren mutanen Iraki ko mutanen Sham irin su Abdullahi dan Umar irin su Sa'ad ibn Abi Waqqas irin su abu bakra da sauransu shi al-mughira ibn shu'ba dalilin musuluntarsa kamar da zo cikin sahih bukhari hadisin miswar ibn makhrama hadisi ne mai tsawo wanda ya ba da labarin yadda aka yi yarjejeniya ta hudaybiya tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da qurayshawa to a lokacin da shi urwatun da mas'ud al-thaqafi urwatun da mas'ud al-thaqafi shine wanda ya zo a matsayin wakili na al'ummar larabawa duk da shi ba ba quraishi bane dan makka amma dai yana tare da quraishawa kuma shugaba ne a cikin mutanansa shugaba ne a cikin mutanansa saboda haka yazo tattaunawa tare da annabi sallallahu alaihi wasallama yazo ga annabi sallallahu alaihi wasallama zaune cikin sahabbansa da wani mutum a tsaye a bayan annabi sallallahu alaihi wasallam na zaune shi kuma yana tsaye a lokacin bisa ga al'adar larabawa idan ana magana da babba ana taɓa gemunsa to lokacin da urwatun da mas'ud ya zo yana magana da annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya kai hannu zai taɓa gemun annabi sallallahu alaihi wasallama sai wannan mutum na tsaye yana rike da takobi sai ya sa sandar takobinsa kan abin nan hannun takobinsa sai ya bige hannunsa cire hannunka ya ƙara ya ƙara bige shi sai yake cewa wannan kwaye saboda ya sa abin nan ɗin mayaka ɗin ya rufe baya ganin fuskarsa kamar ka sa face mark a bakinka kaga ba kowa zai gane kai waye ba sai ce wai waye wannan yake ta bibbige ni sai aka ce masa al-mughira ibn shu'ba ne sai ya ce ai gudar ce kai mai yaudari wato saboda abin da ya faru akwai sanda shi al-mughira ibn shu'ba suka fita da wasu mutane daga kabilar banu malik kabila ce ta larabawa suka fita akan za su tafi kasuwanci masa lokacin yana mushrikin sa kafin ya musulunta suka kama hanya an je wurin hutu a ɗan huta a yi bacci a tashi a ci gaba a yada zango da suka yi bacci sai tasu ya zai ya kashe su sai ya kora raƙuma da aka ɗoro wa kaya da za a tafi tauci sai ya kora su sai tafi madina yana zuwa ya je gaba annabi sallallahu alaihi wasallama da kayan sa diki diki ya zo ce ya zo ya musulunta annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce to musuluncin ka ne za mu karɓa amma kayanka ba masu musuluncinka ba laifi za mu karba amma ba ruwanmu da kayanka ya ce amma islamu fa aqbal wa amma malu falastu minhu bi shay falastu minhu fi shay ce dukiyarka ne za mu karba abin nan musuluncinka ne za mu karba amma ba ruwanmu da dukiyarka saboda ai kamar ya same ta ne ta hanyar ta hanyar yaudara jin amana saboda haka sai in karba to tun daga lokacin shi wannan urwatu ibn mas'ud da kabilar su daya kuma gashi yayi wannan dan uwa ne ya je yayi wacce aika aika dole su dauki nauyin biyan diya da na waɗanda aka kashe saboda haka shi kuma ya gudu ya musulunta ya koma can wajen annabi sallallahu alaihi wasallama da haka sai suka ci gaba da biyan wannan diya to lokacin da aka ce masa al-mughira ne shi da ya gaya masa wannan magana ya ce ai gudar kai maha'inci ya ce alastu as'a fi gadratika ba har yanzu ina nan cikin wahalar ha'incin da kai ba to ina tabiya ina tabiyan kuɗaɗe da ka jawo mana to shi ne a wannan lokacin ya fahimci wane ne tsaye tare da annabi sallallahu alaihi wasallama shi al-mughira yana kasancewa tare da annabi sallallahu alaihi wasallama a wurare daban-daban a yakin taboka lokacin da aka je lokacin da annabi in zai yi alwala shine ke zuwa masa ruwa shine ma ya ruwaito mana shafar khuffi na annabi sallallahu alaihi wasallam shi yake zuwa masa ruwan alwala yana alwala shine a lokacin ya ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya shafi khuffi kuma yana tutiyar cewa shine karshen wanda ya taba annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ba wanda ya saki taba shi kuma bayan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wafati an binne shi an zo an sa shi a kabari an gama shirya shi za a rufe mugira tun shu'ba yana tsaye sai ya saki turban sa sai ya fada shi da zo bai na zo bai na sai aka ce to shiga ka dauko kan to da ban dabara dan ya shiga ya taba shi to shi ne yake tutiya da wannan yana cewa ana akhirun nasi ahdan bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ni ne karshen wanda muka yi bankwana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ni ne na karshe wanda dai bankwana da shi lamma dufina kharaja ali ibn abi talib min al-qabr lokacin da aka binne shi aka yi rami aka sa shi sai abu talib yana shine daga cikin wanda suka sa shi a kabari akwai abu talib ibn abi talib ya fito daga kabarin ce fa'alƙaitu khatami sai na jefa zobe na faƙultu ya abal hassan khatami ce ya abal hassan ya kunya sai na alici zobe na zobe na ƙala in zilfa kuzo sau shiga ka ɗauko ƙala famasahtu yadi alal kafan sun makarar sai na shafa hannuna akan likafanin annabi sallallahu alaihi wasallam sauraka ya rike wannan a matsayin wata falalarsa da shi kada yake da ita an matsa ce to ni ne karshe wanda muka yi ban kwana da shi bayan ni ba wanda ya saki taba shi yana daga cikin daha'insa wato wayansa yana daga cikin wayansa kamar yadda yake cikin tarihi dimash sai na umar ya sa shi zama shi ne wakilinsa البحرين البحرين bayan bayan an samu nasarar shiga wannan albahrain ta shiga karkashin musulmi tun lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam albahrain shine yankin gabashin saudiya ba wai bahrain ta yanzu ba ba na ake nufi ba albahrain wajejen al-ahsa al-qatif can ne gabashin saudiya da saboda haka sai aka sai na umar sai tura shi wannan gari gari ne a cike yake da da abin nan da mushirikai waɗanda ba su yi imani ba wai musulmi amma kuma mushirikan suke da yawa to da aka tura musu almugera sai suka ce ba sa son shi saboda haka su canji suke so to amma da me za su zo su gaya wa sai na umar cewa ba sa son shi dole su kirkiri wata wani labarin da za su bayar haka kawai su ce ba sa son shi sai wani babban su ya ce musu ya ce ko kun je kuka ce ba kwa san shi sai na umar zai da muku da shi abinda zan shirya muku idan wato kuna san idan an je na je an cire shi ka a sake dawo da shi ku haɗo min ku haɗo min dirhami dubu ɗari ku ba ni a hannuna suka haɗa masa dirhami dubu ɗari suka ba shi shi wannan babban nasu sai ya je ya samu sai na umar ya ce sai na umar cewa wannan dirhami dubu ɗari wannan mugiran da ka aika mana ya je ya zama mana shugaba shi ne ya sata daga cikin kudin lalitar gwamnati ya bani in aje masa ni kuma na gaba bai kamata a haɗa baki da ni a ci amana ba shi da ya tattaro yanzu in kawo maka ga ha'incin da ya shirya to ka san cin amana a gurin sayyidina Umar ba karamin abu bane harkar dukiyar al'umma a gurin sayyidina Umar duk wanda ya san tarihin sayyidina Umar wanda ba karamin laifi bane dan da nan sayyidina Umar ya ce aje a zo masa da mugera a kira sa a kira shi aka kira shi ce ga mutumin nan ya zo da dirhami dubu ɗari ya ce kai ka ba shi ajiya kuma kuɗi ne na ƙasa kasa ta sai sai mugera ya ce masa ƙarya yake yi ba haka magana take ba ai dubu ɗari biyu ne dubu ɗari biyu na bashi ya ce kai ko me yasa kai haka sai na umar yake tambaye shi me yasa ya ce iyali da kuma bukata shi kenan sai dubi wannan arni sai na umar ya dubi wannan arni ya ce kai kuma arni me zaka ce kaji ashe ma kai dubu ɗari biyu aka baka kai kawo ɗari irin zaka sanfe da ita sai ya ce wallahi ba haka bane zan gaya ma gaskiya wallahi bai ban ko kwabo ba saboda yanzu kaga shi zai kawo cikon dubu ɗari to idan zai samu sai da umar ya ce gira bai kake nufi da wannan ya ce so da ke ka gane wannan da iskan karya yau ke muku to wannan da yana da cikin da ha'insa yana da cikin wayansa saboda in zai tsaya jayayya zai bata wa kansa lokaci amma sai ce eh gaskiya ne amma dubu ɗari biyu na bashi kaga shi ma ma'inci ne sau haka sai je ci kawo sauran sai na umar ya ɗora shi akan shugabanci sai na umar baya kowa yake ɗora akan shugabanci ba sai mutanen da ya san cewa sun cika sifofin da ya dace zama shugabanni suna da gaskiya suna da amana suna da jajircewa suna da tsayuwa ba masu wasa ba ta haka duk wani wanda sayyidina Umar ya sanya shi shugaba to ana daukan shi cewa wannan ya cika ya cika mutum wanda zai karanta tarihin Umar zai ga muwasafa da Umar yake dubawa kafin ya dauki mutum ya ba shugabanci ba kuma haka kawai ba to bugere da cikin wanda ya ba shi lokacin da aka bude ubulla wani gari ne a cikin garin iraki lokacin da aka bude shi utbat ibn ghazwan shine wanda ya jagoranci bude shi to bayan sa sayyidina umar ya danka shi a hannun a hannun mugira kuma har ila yau ya bashi kula da basra garin basra tsawon shekara uku yana yana gwamna a basra Allais ibn Sa'ad yake cewa yakin Azerbaijan da aka yi shekara ta 22 bayan hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya jagoranci wannan yakin har aka yi nasara shine Al-Mughira ibn Shu'ba haka nan garin Hamazan cikin kasashen da aka ci su da garuruwan da aka ci su da yaki lokacin Sayyidina Umar shi ma wannan a karkashin jagorancin Al-Mughira ibn Shu'ba aka ci garin da yaki a haka nan a shekara ta arba'in shi ya amirul hajji shi ya jagoranci mutane jarir ibn abdulhamid ya ruwaito daga al-mughira cewa lokacin da aka kashe sayyidina usman lokacin da aka kashe yan tawaye suka kashe sayyidina usman al-mughira ibn shu'ba ya ba wa sayyidina ali wasu shawarwari kamar haka yace na farko kai zaman ka a cikin gida kada ka fito kana yawo cikin jama'a saboda fitina a wannan lokacin su masu fitinar ba wai suna yi bane dan su dora sayyidina ali a suna so ne su kawo fitintunu a cikin al'umma su wargaza abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gina na daular musulunci saboda ka zauna a gidanka kada ka kira mutane ka yi wa kanka kamfen cewa a zo a zaɓe ka khalifa kakka yi wannan ya ce ka zauna a gidanka ko da za ka gudu ka je makka ka shiga cikin rami ka ɓoye mutane sai sun nemo ka sun baka shugabancin nan saboda a lokacin ba wanda ya cancanci a bashi kamar ka saboda ka ba sai kai wa kanka kamfen ba sannan ya ce abu na hudu da zan gaya maka wanda in ka ƙi min biyayya a kansa to ni ba zan ƙara shiga tafiyarka ba in ji shi al-mughira ibn shu'ba ya gaya sai na abu na hudu ya gaya masa abu uku to abu na hudu da zan gaya maka in baka yarda da shi ba to ni kuma zan shiga tafiyarka ba kada ka cire muawiya daga mukamansa ka bar shi ya ci gaba da zama gwamna a sham in ya so daga baya in zaka cire shi sai ka cire shi amma ba yanzu ba to wanda ne bai samu ba shi kuma sai ya kaurace ya koma can gefe ya zama dan kallo ya ki shiga ko ina akwai sanda da shi Ali da Muawiya suka shagala da wannan cece ku ce saboda haka ba wanda aka tura a matsayin Amirul Hajji to shine a lokacin shi ya je sai ya zama Amirul Hajji ya zama shi yake jan mutane sallah kuma in ya gama sai wa Muawiya addu'a dole yasa mutanen shi'a ba sa san shi yana daga cikin abin da ya shahara gare shi cewa mutum ne mai aure-aure yana aure-aure ya yi aure saki da ake cewa aure saki shi aure saki ne yana kara mai lafiya shi da kansa yana cewa laƙar ta zawarci saba'in na bra'ata na wakar na aure mace ta kai saba'in ko fiye da haka yana yana ba lokaci ɗaya ba in ya zuba hudu sai ya kwashe ko zuba hudu ya kwashe haka yake wata rana ya auri guda hudu kyawawa da washe yake cewa zuka-zuka sai zo ya su su hudun ya jera su ya ce ku dai ga ku mata ne kyawawa kuma su kyawawan ɗabi'u sai dai ni mutum ne a wuri saki saboda haka ku je duk na saki ku yana daga cikin maganganunsa yana cewa sahibul wahidati in maridat marida wa in hadat hada وصاحب المرأتين بين نارين تشعلان وكان ينكه أربعا جميعا ويطلقهن جميعا daga cikin maganganunsa yana cewa mai mace ɗaya duk sanda ba shi da ba ta da lafiya shi ma bai da lafiya duk sanda take al'ada shi ma yana al'ada mai mace biyu kuma to yana tsakanin wuta biyu ne wuta yake ce ta ko'ina saboda haka shi hurhudu yake aure ko da yaushe in ya aure hudu gaba ɗaya ya sake su gaba ɗaya su a wancan lokacin auren nasu yana da sauki kuma mace don ta yi aure ba za a kita ba su a wancan lokacin don ta yi aure da ta sake ta wani kuma sai aura ba yanzu ne ba yanzu nan sai ga ana ta neman kai da da bazaura su can ba haka bane yanzu haka ina jin yana daga cikin al'adar mutanen Mauritania zawarawa sun fi jiji da kai akan yan mata kwarai da gaske sun fi jan aji saboda su zawarci a gunsa wani wata daraja ce wata kima ce saboda sai ka samu budurwa cikin sauki ba zaura kuma ka sha wahala eh sarki cewa yaya to so a lokacin auren yana da sauki ba yanzu ba kamar yanzu bane sai za ka kaji cewa ya saki an kuma ba shi hudun ya kuma zubawa an kuma ba shi hudun yana daga cikin waɗanda suka samu wannan alhassan ibn ali ibn abi talib shi ma yana daga cikin wanda suka auri mata da yawa alhassan sai da na zo batun aure sannan ka zo ka ƙara musu da ƙara gari wato ka ji sosai ko shi alhassan ibn ali matan ne suke matsa masa saboda dai su samu wani wani sharafi na dangantuwa da gidan annabi sallallahu alaihi wasallam tunda suna cincirindo suna layi kaga dole a rika kwashewa ana zuba ana kwashewa ana zuba tunda kowa kowa ya dan samu nokon a takaita abin kan wasu guda biyu ko uku ko hudu kamar yadda muka ce al-mughira ibn shu'ba ya rasa idansa daya a yawmul qadisiyya yakin qadisiyya wanda sa'ad ibn abi waqqas ya jagoranta tsakanin musulmi da mutanen farisa wannan gagarumin yaƙi da aka yi wanda shi ne sanadiyar karewar daular farisawa to a wannan lokacin yana daga cikin 'yan aike da aka rika aika su zuwa ga shugabannin yaƙi na farisawa su je su kai sako kwai sanda ya je su goma mahaya da wakai ya jagorance su suka je domin su isar da saƙon musulmi zuwa ga majusawa mutanen iran sai suka ce da su inna qaumun majusun wa inna nakrahu qatlakum li'annakum tunajjisuna alaina ardana sai su majusawan suke cewa mu fa majusawa ne wato masu bautar masu bautar wuta ne maguzawa ne kuma mu ba masu ma mu yaki da ku saboda muna ganin ku kazanta ne za ku bata mana kasar mu wato in muka kashe ku anan duk za ku zama datti a ƙasar mu sauka ne ba ma son yaƙi da kuma to shi ne sai mu'agera yake cewa ina kunna na abudul shijara mu ma da ai dutse muke bautawa gumaka kafin Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa gare mu daga baya Allah ya aiko mana manzo daga cikin mu ya kira mu zuwa ga bautar Allah shi kadai kuma muka musulunta muka bi shi ba mu zo nan kuma don mu neman abinci ba ba ne ba abinci ne ya fito da mu ba mu mun zo ne nan don mu yaƙi maƙiyanmu don mu kashe waɗanda suke yaƙar mu mu kama ‘ya'yansu da matansu amma abin da kake faɗa dangane da abinci domin yana masa gorin abinci in abinci suke so zo a masu tafi cewa yunwa ce ta fito da su sai yake ce amma abinda kake faɗa na abinci mu mun saba zama da yunwa mu zauna mu ci ba mu koshi ba saboda haka yanzu in mun zo mun samu abinci a ƙasar ku ai ba ta yadda za a yi mu kyale ku saboda haka mun samu gurin zama kenan to shine sai wannan arnin ya ce ina zaton za ka rasa ɗaya idan ka ɗaya to kuma haka haka ta faru aka harbe shi da kibiya a ido shi ne dalilin rasa idansa daya a wannan abin din ya rasu a shekara ta hamsin a watan sha'aban yana da shekara saba'in yana da hadisai goma sha biyu a cikin sayar bukari da muslim imamul bukari ya kadaita da hadisi guda ɗaya daga cikin daga cikin hadisansa haka na imam muslim ya kaɗaita da hadisi guda biyu to sai wannan hadisi wanda ya ruwaito iya abinda shi mai littafin ya kawo ba shi ne ƙarshen hadisin ba hadisin ya ci gaba umar ɗan abdulaziz umar ɗan abdulaziz wanda shi ne daga kansa ne maganar ta tashi ya ce wa urwatu ibn zubair ilam ma tuhaddithu tunda shi urwa shi yake magana cikin hadisin da ga ga ga ga, ga Umar dan Abdul Aziz lokacin da yayi jinkirin sallah wata rana shine sai ba shi wannan hadisin na Abu Mas'ud al-Ansari sai yake ce masa ilam ma tuhaddithu ka dai san me zaka faɗa ka dangana wa manzo sallallahu alaihi wasallama shin jibrilu shine yazo ya tsayarwa da annabi sallallahu alaihi wasallama lokutan sallah sai urwatu ibnu zubair yace kazalika kana bashir ibn abi mas'ud yuhaddithu bihi an abihi yadda ka ji dinnan haka bashir ibnu abi mas'ud al-ansari yake bada wannan hadisi daga mahaifinsa mahaifinsa shi ya rawaito wannan hadisi lokacin da yake gaya wa mugaina tun shuba wannan magana urwa yake cewa wallahi aisha radiyallahu ta'ala anha wato innassa yace ta gaya masa cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli al-asra wash-shamsu fi hujratiha qabla an tadhhara tana yin sallar la'asar a lokacin rana wato tana cikin kewayen gidanta kafin ta daga ta yi sama kafin ta daga ta yi sama hujra shine gida annabi sallallahu alaihi wasallam matansa kowace tana da gida allazina yunadunaka min wara'il hujurati saboda kowace mace tana da hujra hujra ba daki ba kasa akwai wani dan ka tobara anan lokacin da yake sukan hadisin Anas na auren Zainab ne ko Safiya lokacin da yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam arqa sitra wa ana fi hujratiha to sai dauka hujra daki yake nufi sai yana yana cikin gidan ba wai yana cikin dakin ba shi a gurin sa kalmar hujra tana nufin gurfa tana nufin daki to hujra tana nufin gidan gaba daya hujratun nisa'in nabi sallallahu alaihi wasallam sune gidajen su saboda shi sai dauka Anas yana magana cewa an rufe labiri na cikin daki haka ita fassara hadisi saboda da a ce ba ba mugun nufi a zuciya ma'anar da ka ji ba ta zauna ba sai ka yi bincike ce ni fa abin da na kasa ganewa ya yake amma da gangan saboda daman can so kake ka yi barna ka cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya rufe anas da shi da matarsa a daki daya ka je ka yi ta zage-zage akan haka ina ina ka karanta wannan saboda an ce hujra shi a gurinsa hujra tana nufin daki إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم حجرات سنة جدا جما تنسى ذو تباين كتنقر جدا سنة ولا مسكرة to anan zamu ga cewa malaika jibrilu yazo yayi sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallama yayi salloli biyar tare da annabi sallallahu alaihi wasallama amma a cikin hadisin babu inda aka yi bayanin lokutan annabi ce yayi kowace sallah yayi wannan yayi wannan amma ba a faɗi daga wanda lokaci ya zo daga wanda lokaci ya yi ba an ce fasalla fasalla rasulun fasalla fasalla rasulun haka ya zo akwai ruwayar da ta zo cikin abu dawud da ambatan lokutan dalla-dalla ta ce ruwayar usama ibn zaid al-laifi usama ibn zaid al-laifi daga ibn shihab az-zuhri yake cewa anna umar ibn abdul aziz kana qa'idan ala al-minbar fa akhara al-'asr shay'an sai da umar dan abdulaziz wata rana yana zaune a kan mimbari sai dan jinkirta sallar azhar la'asar faƙala lahu urwatu ibn zubair sai urwatu ibn zubair yake cewa da shi amma inda jibril qad akhbara muhammadan sallallahu alaihi wasallam waqti salati jibril ya zo ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam lokutan sallah faƙala lahu umar sai umar dan abdulaziz ya ce wa urwatu i'lam ma taqulu kadai san me kake faɗa فقال أروى سمعت بشير بن أبي مسعود ناجي بشير بن أبو مسعود الأنصاري يناتي وسمعت أبا مسعود الأنصاري يقول ناجي أبو مسعود الأنصاري يناتي شنو ولي رويته حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ناجى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يناتي نزل جبريل صلى الله عليه وسلم فأخبرني بوقت الصلاة جبريل يا سوكو يا سند لي لوكتن صلى فصليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه هذا صلوا لي بيركينا هكا يحسب بأصابعه خمس صلوات هل يكرق صلوا لي بيرد يا تنسى فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر حين تزول الشمس سينا من زال الله صلى الله عليه وسلم يا سلاتي أزهر لوكتين رانا تغشي واتو لوكتين زوالي kaga shine farkon lokacinta wa rubbama akharaha yakan wani lokaci yakan jinkirta ta hatta yashtadda hatta yashtadda al-har har gari yayi zafi sosai wa ra'aytuhu yusalli al-asra na kuma ganshi yana sallar al-asr wash-shamsu murtafi'atun bayda rana ta na sama da haskenta kal qabla an tadkhulaha as-sufratu kafin ta fara fatfatsi فينصرف الرجل من الصلاة النبي يقام صلى بيبنش صلى يقام فيأتي ذا الحليفة har ya zo miƙatin zulhulaifa miƙatin zulhulaifa daga wancan gurin cikin madina masallaci annabi sallallahu alaihi wasallama zuwa zulhulaifa wajen kilomita tara ne kilomita tara to zai yi tafiya ya je har zulhulaifa qabla ghurubi shamsi rana ba ta faɗi ba kaga ashe farko farkon ta kenan ويصلي المغرب حتى تسقط حين تسقط الشمس حين تسقط الشمس زي كما صلى مغرب الوقت اللي لا تفادي ويصلي العشاء حين يسود الافق الوقت اللي غري يده sai kuma ya sallaci isha'i wa rubbama akharaha wani lokaci yakan jinkirta sallar isha'i hatta yajtami an-nasu har mutane su taru wa sallas subha marratan bi ghalasi wani lokaci ya sallaci asbahi ya gama sallah gari bai yi haske ba wato ya gama sallah cikin duhu wato kaga kenan ya fara ta ya gama ta gari bai haske ba farko farkon lokacinta summa sallama ratan fa asfara biha sannan wani lokaci yayi sallah har sai da gari ya dan fara sha haske ya fara yin haske sosai summa kanat salatuhu ba'da zalika taghlis hatta mata daga lokacin kuma daga baya annabi sallallahu alaihi wasallam yana gama sallah gari bai fara haske ba shi yasa ma mata za su wucewa ba tare da gane su ba walam ya'ud ila an yusfira baya yin sallah ta kai har gari ya fara haske ta asubahi to wannan shine siyakin ruwayar Usama ibn Zaid na shi wannan hadisi kaga ya zo da tafsiri bayani daki daki na lokutan wanda ya fitar da shi da wannan siyakin bayan wadancan bayan Abu Dawud ibn Khuzaimah ya fitar da shi a littafinsa da ya ce wasu kira sahihi hakanan alhakim ya kawo shi a musadarak amma a takaice kuma ya inganta shi alkhattabi abu suleiman alkhattabi yake cewa huwa sahihul isnadi isnadinsa mai inganci ne to amma abu dawud bayan ya kawo wannan ruwayar da take bayanin lokutan daki-daki kamar haka sai yake cewa malamai da dama sun roki wannan hadisi daga zuhuri daga ce akwai ma'amar ibn rashid babban malami ne ingantacce akwai maliku imamu daril hijira akwai sufyan ibn uyayna shi ma babban malami ne akwai shu'aib ibn abi hamza shi ma malami ne isasshe akwai layth ibn sa'ad shine limamin mutanen masar gaba daya da wasunsu kaga na ambaci mutum wajen biyar ko shida yace dukkaninsu lam yadhkuru alwaqta alladhi salla fihi wa lam yufassiru ruwayar da suka yi ta wannan hadisin ba su tantance lokutan ba ba su kawo shi daki daki haka ba shi yasa ibn kuzaima bayan ya kawo ta a cikin littafin sa sai ya ce hadhihi ziyada wannan karin bayanin lokutan lam yaqulha ahadun غير أسا... لم يقلها أحد غير أسامة بن زيد في هذا الخبر كله إما أسامة بن زيد با باب وند يكاون قال أتكي روايسا هكذا شما دار قطني دار قطني كي ورواه أسامة بن زيد عن الزهري وذكر فيه مواقيت الصلاة أسامة بن زيد يكا حديث أنه أنبتلوك تنصلى وأدرجه في حديث أبي مسعود يا شقد شكين حديث أبو مسعود الأنصاري amma wasu malamai sun saba masa daga ciki akwai Yunus ibn Yazid al-Aili kari akan wanda Abu Dawud ya faɗa akwai ibn Akhi Zuhri shine Ahmad ibn Akhi Zuhri shi ma ya saba masa sun ruwaito shi daga Zuhri amma su abinda suka ce balagana Zuhri cewa ai balagana anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Zuhri bai kawo isnadin shi wannan ruwayar bai bayani daki daki Zuhri ya karwaito sa amma ba isnadi balagan ya ruwaito shi to kamar wannan shi usama ya gwama hadisan ne guda biyu saboda haka hadisai ne guda biyu wanda muka karanta shine asalin hadisin wancan kuma ƙarin da ya zo a cikin ruwar abu dawud kuskure ne aka samu na hada wasu hadisai ɗaya isnadinsa cikakke shine namu ɗaya kuma isnadinsa ba cikakke ba ne cikin waɗanda suka yi irin wannan bayanin akwai al-khatibul bagdadi a cikin littafinsa al-faslu lil wasl al mudraj fi an-naql a ciki mujalladinsa na biyu shafi na 655 abin da ya gaba ya yi dogon bayani da faɗar duka ruwayoyin da aka ruwaito a waɗanda suka saba ma waccan ruwayar a hadisin sallar jibrilu tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama a wasu a lokuta daban-daban a cikin kwanaki biyu ya zo wannan kwana na farko yini na farko ya yi waɗannan salloli da annabi sallallahu alaihi wa sallama a farko-farkon lokuta sannan kashe gari ya dawo ya yi sallah tare da annabi a ƙarshen lokuta wannan ya zo a wasu hadisan ba wannan hadisin ba ya zo a hadisin ibnu abbas da hadisin Jabir dan Abdullah da hadisin Abu Sa'id al-Khudri da hadisin Abu Huraira da hadisin Abdullah ibn Amr ibn al-As da hadisin Abdullah ibn Umar da hadisin Anas dukkan su waɗannan babu hadisan su a cikin sahihaini babu su a cikin sahihaini shi yasa Tirmidhi ya kawo cewa Imam al-Bukhari yana cewa asahhu shay'in fil mawaqiti hadithu Jabir wanda shi ya zo da bayani daki-daki kuma ya zo da bayanin cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya karbi bayanin lokutan sallah daga jibrilu a cikin kwana biyu Allah ce a tsayar da sallah inda salata kanar alal mu'mina kitaban mawquta Allah bai faɗi a zahar ga lokacinta za ta fara ga lokacin da ta kare ba bai faɗi magariba ga lokacin abin nan la'asar ga lokacin da za ta fara ga lokacin da karewarta ba hakanan magariba bai faɗi lokacin farawarta da ƙarewarta ba hakanan isha'i hakanan asuba amma dai Allah ce a tsaye da sallah wannan bayanin lokutan tsaye da sallar daga baya aka turo jibrilu ya zo yawa annabi sallallahu alaihi wasallam a aikace yinin farko yayi sallah da shi a farkon lokutan sallah yinin nabi kuma yayi sallace su a ƙarshen lokutan su yace alwaqtu ba baina hadaini lokacin kowace sallah tsakanin wannan lokaci da wannan lokaci to hadisin Jabir wanda shine Imam al-Bukhari yake cewa yafi kowanne inganci cikin wannan bayanin shine hadisin da zamu karanta a karatu na gaba insha Allah abinda muka faɗa ne daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure Allah ya mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh